بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أيام المسجد مولانا الثلاثة يشيرون بمولي بديار يشيرون بديار ووطن الجماد الثانية hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ya zo da goma da watan bakwai shekarar miladiya ta dubu biyu da bakwai a gyara wannan tsarin mana. a darasin mu na wannan littafi mai suna al-wasiyatu al-kubra wallafar shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani al-dimashqi رحمه الله تعالى أدرك السلام مع السرين بيبي مرهم من السيرة فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم فيعلم ان المنتسب الى الاسلام او السنه في هذه الازمان قد يمرق ايضا من الاسلام والسنه حتى يدعي السنه من ليس من اهلها بل قد مرق منها وذلك باسباب منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال يا ايها يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم روح منه الى قوله وكفى بالله وكيلا وقال تعالى قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وهو حديث صحيح ibn taymiya bayan ya yi mana magana ko yana tsakiyar yi mana magana akan waɗanda suka kankare suka tafi hanyar gaskiya wacce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shi da sahabbansa suka rayu a kai ya faɗi waɗanda suka yi azarbaɗiya da kuma waɗanda suka suka kasa zuwa da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu na shari'o'i ko kuma suka yi sassauci wajen tabbata wasu ayyuka na addinin musulunci ya ambaci kawaris ya ambaci shi'a kawaris sun shahara da ibada wanda har annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ga sahabbansa cewa za su rena sallar su idan suka ga yadda kawaris suke sallah za su rena azumin su idan suka ga na kawarijawa za su rena karatun su na alqur'ani in suka ga yadda kawaris suke karatun qur'ani amma karatun su baya wuce makocin su فإن التوبة الكتاب فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين إذا يزال أزام من النبي صلى الله عليه وسلم بزام من قميص سنت سيئي أبو بكر بعمر بعثمان بعلي رضي الله عنهم قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه أن ساموان بيجي من تنسب مسلمتي الحال الضوء على بسكين مسلمتي أن يزال أيام زامن ويجي كون زامن أكثر ya fi kowane zamani ƙarfi ya fi kowane zamani nagarta zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da zamanin halittocin nan guda hudu shiryayyu amma duk da haka aka samu wasu waɗanda suka jirgina kansu da musulunci alhalin kuma sun fita sun bar musulunci ma'aida da su azima tare da bauta mai girma da suke tattare da wannan mutumin da ya jirgina kansu da musulunci sannan kuma ya kasance yana da ibada mai yawa kuma ya rayu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ya fitar da musulunci har hatta amara annabi sallallahu alaihi wasallam da tsari din har annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a irin waɗannan idan har an samu irin wannan a wancan zamanin fa yi ulamu annal muntaki da ilal islam to abu ne da ya kamata a sani cewa hakan samu wanda zai jingina kansa da musulunci ai sunna ko ya jingina kansa da sunna fi hadhihi al-azlam a cikin waɗannan zamanin nuka قد يمرق ايضا من الاسلام sannan kuma ya fita daga musulunci din ai ya sunna ya fita daga musulunci din ko ya fita daga sunna din to idan an samu irin wannan a wancan lokaci dan an samu irin wannan a waɗannan lokuta ma mu ba abin ne ba abin mamaki bane hatta yadda sunna ta mallaika min ahliha har a samu wanda baya daga cikin mabiya sunna din shi ma yana cewa dan sunna ne bal kan maraka minha ya ba fita ya bar sunna وذلك بأسباب سبب وسيلة من بيت أما أنا أشيء جميلة جنجل كنت بسنة أنا مش أبا أشيء بقى سنة وسيلة من بيت مش أقدر سنة من هذا بالسؤال وقمنا من بيت ما نأتي أتاء الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه وتشيء بس جنا بإيه هذا رقبية وأن الله مدى بسيء سلسي يجو كاء كل كافر ya aibata ta a cikin littafinsa inda yake cewa ya alal kitabi la ta bala fi dinikum ya ku mabiya littafi waɗanda Allah ya ba su littafi al-yahudi wal nasara kada ku yi kuskuri cikin addinin ku wa la taqulu ala Allah illa al-haq kada ku faɗi wata magana ku dingina wa Allah ba ce gaskiya inna al-masihu isa ibn maryam rasulullah kuma kadai isa al-masihu عيسى قد مريم من دون الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه كما كلمة تيتا أبنجي بوجيها كذا مريم وروح منه كما روح ميدا الله فآمنوا بالله ورسوله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا Allah ya ce wa ruhun minhu ruhi ne daga Allah don haka ku yi imani da Allah da manzansa kada ku ce in ka ɗayan uku ne kada ku faɗi haka ku bar wannan magana ita ce ta fi muku alkhairi kaɗai Allah maɗaukakin sarki Ubangiji ne da ake bauta wa shi shi kaɗai aiki ya tabbata gare shi a ce ya riki ɗa. Ta yaya zai riki ɗa alhalin shi ne ke da mallakar sammai da ƙasa. Allah maɗaukacin sarki ya ce wa kafa billahi wasila. Allah maɗaukacin sarki ya isa ya zan mai wasu ya isa ya zan abin da gari. Haka nan Allah ya ce cewa qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq. Ya ku ma'abuta littafi kada ku yi shishige a cikin addinin ku ba gaskiya ba wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl kada ku bi tsoro tsoro zukatan mutanen da suka bace min qabl sun gabanin haka ta faru kada ku bi tsoro tsoro mutanen da suke sun kauce hanya wa adallu kafiran sun fatar da mutane da yawa wa dallu an sawa'i sabil ko ba sun bace daga kan tafarki madaidaici ku kada ku ji ku ji ko yake yanzu kasan malaman ku waɗanda suke halatta muku abin da Allah maka cikin sarki ya haramta muku suke haramta muku abin da Allah ya halatta muku kada ku yarda da wannan kada ku yarda da irin maganganun da suke faɗa maganganun da sun tsoka da iyaka ba su tsaya inda Allah maka cikin sarki ya aje su ba haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ayatar game da shi da azarfafiya yace iyyakum wal ghuluwa a jirginku da ku dinga wuce gona da iri ku dinga su shigi su jiri a cikin addini fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluw ba wani abu ne ya halaka waɗanda suka gabace ku zaka ce su shigi da wuce gona da iri ba abin da aka ce su yi amma su tsara Allah maɗaukakin sarki ya umarce su da wata farilla ko wani abu na ta ɗauri maimakon tsaya a kanka sai su kirkiri wasu hidiyoyi su haɗa da wannan ko ba ya tafi da su bar na wajibin su bar na farilla su bar na sunna ɗin su rike da bid'a wannan babu shakka wuce gona da iri ne zurfafawa ne a cikin sha'anin addini Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wannan shi ya halaka al'ummomin da suka gabata suka gabace ni to ko za ku shiga sai ku yanku kadan ba haka ba irin abin da ya same ku na ukuwar ubangiji da hukun ubangiji kuma zai riske ku wannan hadisi ne sahihi Imam Nasa'i Ibn Majah Ahmad da sauran su suka rawaito shi a littafin yana daga cikin dalilan da yakan jawo mutumin da yake dingina kansa ga musulunci ya bar musulunci ya sani sai bai sani ba ko kuma ya bar sunna idan yana jingina kansa ga sunna ya san ya bar sunnar ko bai sani ba daga cikin abin da yake jawo haka a tafarruq wa ikhtilaf wato sassaƙawa da yi wa addinin musulunci a yaba kowa ya tafi wani abu ya ce shi kawai iya wannan da musulunci a yi ta rikici da shi a yi ta dawo da shi akan wannan ba za a ƙetare wannan da ya sha haka wata da'ira wanda yake ganin ya shigo musulunci tare da shi wanda ba ya cikin wannan ba ya cikin musulunci tare da shi wannan sassaƙawa ɗin da wannan yi wa musulunci a yanzu ɗin alƙur'ani ya ce kiwon nan a wurare da dama wala ta kone kallabi na tafarraɗe ya talafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat wa ula'ika lahum azabun azim kada ku zamo kamar waɗanda suka rarrabu suka sassaɓa bayan kuma hujjoji bayyananne sun zo musu waɗannan suna da azaba mai girma a gurin ubangiji haka nan Allah maɗaukakin sarki ولا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون هذا تزموا daga cikin mushrikai waɗanda suka suke addinin su suka yi musu ayaga suka yi addinin su ayaga suka rarrabu suka zama ƙungiya ƙungiya kowace ƙungiya tana tutuwa da abin da take kai الله بدأ بكل تركية وتعالى إلى فإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بل وطن بسكة لولا بعد دين سكة فرقة في جدا جدا بعد شيء بعد شيء بعد ينكب شيء الأمر يمشي هنا وجن أبنجيه ذات كوما تساليتي كما يقول لا أبر كامل تجئنا قبل الشيء الكفار هذا بوضع من آيوين يدعى الله بدأ في تركية yake kusan sha'anin tattata addini rarraba addini yi wa addini ainihin ayaba wannan tabi'a ce ta duk waɗanda suka bar tafarkin manzo sallallahu alaihi wa sallama duk waɗanda suka bar tafarkin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama su dole ne su shiga cikin wasu abubuwa waɗanda za su kawo rayuwa rayuwa kai wanda ya kawo hanyar sai su ita ce ta fita kowa wani ma ya ce shi tashi ce ta fita wancan wancan ba ya kawo tashi da wasu yadda da wasu ƙa'idojinsa da sharuɗanka da waliyanta da shugulanka ya ce in ba wannan aka yi ba to ba a kan tafarki na daidaiti sai an bar hanya cuta to a nan ne ake samun rayuwa amma matuƙar za a riƙe igiyar Allah guda ɗaya alƙur'ani mai ƙarfi za a yi riƙe da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dukkan mu za mu haɗu a kan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kaɗai ne mutum da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta mana mu yi masa biyayya makauniyar biyayya biyayya da mun san da zulmin mun ta kowane sani ba don abin da aka ce gashi daga Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu ya tabbata cikin ingantaccen littattafan da duniyar musulunci gaba ɗaya ta haɗu a kansu za mu ce sami ina wa abahama don abin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce a bari littattafai masu kyau masu inganci da duniyar musulmi ta haɗu a kansu suka zo da wannan za mu karɓa mu bar abin mu bar wannan abin ko da kuwa iyayen mu suna kai ko da kuwa shugaban mu suna kai ko da kuwa malaman mu suna kai ya zama da tsohuwar abu tsohuwar da muke ɗauko musulunci da gare ta matsayin da muke ɗauko musulunci daga ciki guda ɗaya ce ita ce duk sabon Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka samu wannan to an samu abin da zai ɗaura al'umma gaba ɗaya amma matuƙar ba haka ba ko aka ba shi aka ba shi dama ya saka wa kansa hanya to hanyoyin da za a saka ɗin za su yawa to da bayan kuma aka sake hanyoyi da yawa to dole ne kuma a rarrabe wani zai yi gabas wani ya yamma wani kudu wani ya arewa wani ba a tsaya guri guda wani kuma ya ce kusa da zai yi ka ga duk daga nan ko a shiga rikice rikice to yasa Allah sallallahu alaihi wasallam da yasa ake ba da labarin tafarkin Allah guda ɗaya ce kan ko wani layi guda ɗaya wani zane wanda yake amince wanda yake babu karkata tare da shi sannan sai a gefen ka sai wasu ɗan zanen mutane wasu la'ayyuka ƙanana yake to hada hadi hadi sabilillah wannan take tafarkin Allah ne ne tafarkin Allah ce ita ce hanyar Allah sannan ce waɗannan kuma ya hadi sabir laisa minha sabilun illa wa alaihi shaytanu yad'u ilayhi wannan kuma waɗannan ɗan hanyoyin da ke gani to ɗan karkatattun hanyoyi ne kowace hanya akwai shaytanin da yake jagoranci yana kiran mutane zuwa gare ta sannan ya karanta wa Allah ya ba shi ratun mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون to wannan ita ce ta farko ne ta farko Allah ta haɗe ce kar a miƙe ku bi wannan duk tsawon hanyar ku bi ta duk wahalar da take cikin hanyar ku bi wannan daman hanyar Allah kamar yadda ba a ce kamar da sallama yace ai kowace hanyar da za ta kai ka aljanna da abubuwan da zuciya ba ta so da abubuwan da ba za ta ji daɗin su ba amma hanyar sai ana sai Allah maɗaukakin sarki ya kera yake da kayayyakin sha'awa kayayyakin alatu kayayyakin jin daɗi to kawai a ɗaya ka biyan nan hanyar duk hawanta kada ka bi wasu inda jujjurin hanyoyi wanda za a ce maka ga wani abu in kai kan kawai ka ɗan aljanna ne ba ma kai ka ɗaya ba dukkan mutanen gidan za ka shigar da su aljanna duk irin laifin da suka yi kawai za ka fito da su daga cikin wahala za ka shigar da su aljanna kana ganin wata gajeriyar hanya ce don haka yau za ka yi ta ga wata hanya dubiya wato za ka za a lazimta maka sai ka yi Allah da manzon ka da'a sai ka kai ka bi waɗannan da jijiyoyin hanyoyi idan ka haka ka bi hanyoyin ke ɗan kuma ita za ka kai mutum. Manzo Allah ce wannan malam yake wannan rarrabe rarrabe da da saɓani da kauce wa tafarkin da ake sallan sallama yana kawo abin da zai sa a fita daga musulunci ko a fita daga sunna ba ba a sani ba. Wani ma daga cikin hanyoyin da suke sa a bar sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. أحاديث قوة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذب كذب عليه باتفاق أهل المعرفة يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه إذا جبتي أتانا بالسيف بعد رويته وأنا جن لا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القرية في أشهر مكة باتفاق أهل المعرفة فوضع صور malamai gaba ɗaya sun haɗu a kan cewa waɗannan hadisai ba gaskiya ba ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bai faɗe su ba ƙarya ake yi masa da ta kafar gaskiya ne sun yi wannan bayani don malamai sun rubuta komai komai yana nan a cikin a rubuce a tsare sun shekaru ɗan miliya kai na ka babu wani abu ta abu da mutum zai faru shi a yanzu sun gama bayani sun ba iyaka kawai a karanta a fito da shi a yau mutane bayani to hadisai da suke malamai sun riga sun gama bayanin su na cewa hadisai ne ɗan ƙarya na ƙarya ɗan jabu baragogi annabi sallallahu alaihi wa sallam bai faɗin shi da ƙarya aka yi masa sai kuma wani mutum ya karɓi waɗannan hadisai saboda jahilci ya gaskata wannan hadisai saboda ya ga sun dace da abin da yake tsammani ko kuma sun dace da abin da yake son zuciyarsa ne to wannan shi zai dace zuwa ga ƙasa wa aslul dalali ittiba'u dhanni wal hawa tutan ƙasa jiban ƙasa sai mai bin da so da bin kan ji mutum ya rike tsammani ba tabbas ba ba zahir ba kawai tsammani ana jin aiwa ne waliyu ne don haka duk abin da ya faɗa kawai a gaskata shi ana tsammani ba Allah ne ya saukar ba ba manzon sa ne sallallahu alaihi wa sallam ya yi wannan shaidar ba haka kawai bisa da su ko kuma ana abu kan zuciya an san abin ba haka yake ba amma a doge a dage a kan cewa sai an tafi a kan wannan tafarki an zo an karanta wa mutum alƙur'ani an karanta masa sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam an karanta masa daga an karanta masa daga gangalin magabata na kare daga kan sahabbai tabi'ai limanan suriya amma duk da haka ya sa kafa ya ture ya doge akan abin da yake kai ko sai dai su mutu akwai wani ɗan bida shekarun baya da ya yi wa ɗaliban sa wasu bayanai a nan kano da ya masu wasu bayanai yake nuna musu na duk ibadar da ake yi kama kama ne duk lalibai ake abin ana ɗauka a rigi ana ɗauka a kafin yana wannan bayani su duk lalibai ake abin idan ba ta tafi ta ujiya ta je ɗaki da alfarma za ma ta ƙara tabbatar da cewa duk junan da muke bai fara kai wace kana zuwa za ka za ka shiga ɗaki abin da masallaci mai alfarma za ka ga wasu suna sallah sun kalli gabas wasu sun kalli yamma wasu sun kalli kudu wasu sun kalli arewa wasu ce za ka ga cewa duk junan su ke kallo kawai za ka kawai junan su ke bauta saboda haka addinin ma kawai kame-kame ne ba tabbas a nan wurin wani daga cikin mukarrabansa almajiransa ɗan da muka filinka ya tashi ya ce mu kai ne mahajinmu kai ne annabi isan mu mu kai ne shehinmu kai ne tijjaninmu kai ne abin kai na hannu ya ce duk wannan shehin duk shi ne waɗannan gaba ɗaya sannan abin da ya fi zama mafi muni ya ce kuma ko da annabi sallallahu alaihi wasallam zai dawo sai mutum da shi ya ba ka kamin ta ishe ni kada wannan magana wanda kowa ya san ba ya san ya ce bata ce kafirci ne ake ake fitowa ana faɗa ƙarara to amma saboda gaida yake da koyo-koyon zuciyar mutane shi wannan mutum yawa na har yanzu ana dama da har yanzu ana dama da har sai ake yi ba masallacin ana sunna a ɗaki a ganta maka kaga in ba an bar ta farkin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba an aje sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam gefe guda ina za a yi irin wannan كما قال الله تعالى في حق من ذمهم kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da waɗanda ya soka ya aibata yake in ya tabi ura illa danna wa ma tahwa al-anfu ba komai suke ji da kace da su wa ma tahwa al-anfu da abin da rayukan su suke so wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda alhalin shiriya ta zo musu daga ubangiji ba ta abin wani abu kace da su kace ka su faɗi da abin da ranki yake so Allah ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu. Ittiba'ul zan wa ittiba'ul hawa. Wanda su ne tushen haka. Ga shiriya ta zo ƙarara ta bayyana amma mutum ya fifita ƙasa a kanta. Ya fifita duhu a kan haske. Ya fifita azaba a kan ni'ima. Babu shakka ba abin da zai ja wannan sai son zuciya. sai kokarin aiki da shafi faɗi da zato haka nan ya fara fi haƙƙin da biyu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa dangane da haƙƙin annabinsa sallallahu alaihi wa sallama Allah ya faɗa dangane da haƙƙin annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa najmi idan hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah ya ce ya yi rantsuwa da saurare إذا هوى لوكتين يقاد ko lokacin da ya ɓace ma balla sahibukum abokin zamanku shi ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bai ɓace ba wa ma gawa bai halaka ba ba ɓatacce ba ne wanda yake yin abu da fa ba tare da ilimi ba domin abbal shi ne wanda yake yin addini ba tare da ilimi ba sai ake cewa abbal to annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ɓatacce ba ne abubuwan da yake yi wahayi da Allah na ɗaukakin sarki ya aiko masa shiriya ce ta zo masa daga ubangijinka ba hagamniya yake yi ba ba ruɗu yake ba ya san abin da yake duka ilimi yake aikin sa duk wanda ya bi tafarki ya samu wani tafarki ba duka ilimi ba ke kasance ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba kasance ba ne sannan kuma ba halakacce ba ne halakacce albayi shi ne wanda ya san gaskiya amma sai ya kauce maka sai ya sa kafa ya tashi wannan shi ake kira al-ghawi yatlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawi fa zaya muku labarin wanda muka ba shi ayoyin mu amma sai ya yayya shi ya tantakali da wannan ayoyin na barki shaytan ya zama almajirin maimakon shi ya zama almajirin shaytan sai shaytan ya zan shi ne yake yi masa biyayya fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawi sai ya zama daga cikin halakatu to alƙalin shi ne wanda ainihin ya san gaskiya amma sai ta kafa ta Allah ya kore wannan daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wanke annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ko ba da kace bane ma'ana ba yin ne aiki bane ba tare da ilimi ba sannan kuma ba halakacce bane ma'ana ba wanda ya sani ba ne ya tashi Allah ce ba an tuka alin hawa baya furuci baya magana a bisa kan zuciya ko abin da zai faɗa abu ne wanda yake na gaskiya abu ne wanda ya shi daga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar wahayi ya sa yake in huwa illa wahayi yuha ba wani abu ne yake yake farkawa yana faɗa muku ba ce wahayin da aka yi maka ba ce wahayi wanda aka aike shi da shi ابن تيمية يقول فنزهه عن الضلال والغواية اللذين اللذين هما الجهل والظلم الله بقى تكون سلكي يا أركة النبي صلى الله عليه وسلم يا وانتي daga dukkan wata ɓata ya wanke shi daga dukkan wata halaka wanda wannan ɓata ɗin addalala ɗin ko addalal shi ne jahilci wannan riwaya ɗin ita ce azzal mutum ya zalunci kansa ya san abin da yake yi ba daidai ba ne amma ya dage ya doge ya mace ya ce shi zai tafi a kan wannan tafarki sai dai ya mutu a kai wannan zalincin kai ne ibn taymiya ce sabbal huwa allazi la ya'lamu al wanda ake cewa kasacce wanda bai san gaskiya ba bai san gaskiya ba saboda haka hajanniya yake yi ya ji tsayawa ya karatu baya halarta gurin da ake karatu baya kaɗayin ya ji maganar Allah da manzansa baya kaɗayin ya san abin da zai gyara addininsa baya a kaɗayin ya san abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta masa don ya nisance su baya a kaɗayin ya san wasu tafarki ne wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi wanda bin ta shine zai gyara masa rayuwarsa zai gyara masa rayuwar gidansa zai gyara masa rayuwar al'ummarsa baya a kaɗayin ya san wannan saboda aka fagamniya yake cikin duhu wannan shi ne azban kuma ya bi tafarki irin na nasara waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu annabi Isa alaihi salam ya ba su shiriya ta injila amma suka tsaya su karance ta suka koma suna yin wasu bid'o'i suka kirkiri wasu bid'o'i a addini suka bar abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Isa alaihi salam da shi to haka nan wannan al'umma duk wanda zai kama tafarki irin wannan ya bar shiriyar Allah maɗaukakin sarki da Allah ya saukar cikin alƙur'ani ya bar sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da take tsaye a cikin littattafai ya koma ya rike wasu littattafai na bid'a wasu littattafai na tatsuniyoyi abubuwan da ba su da asali ya ce shi zai karanta shi zai karantar da mutane a kan su zai gina ayyukansa su babu wannan babu shakka wannan yana da kamanceceniya da nasara to haka nan walgari annabi yattabi'u hawahu fatacce shi ne wanda yake bin kan zuciyarsa shi ya asali gaskiyar amma ba zai bi ta ba ya san abin da Allah maɗaukakin sarki yake so ya san abin da baya so amma zai yi abin da baya so zai tsoyin abin da yake so wannan shi ne kasashe shi ne aljayi wa akbar annahu ma yantiqu an hawan nafs Allah ya bani labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama baya furci a bisa kan zuciyarsa bal huwa wahyun awhamu Allah ilayhi wahayi ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa kawai saka bil ilmi Allah ya sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da ilimi tunda ya ce abin da ya ba shi wahayi ne wahayi kuwa shi ne cikakken ilimi wanda ba a tunanin barna ko kuskure zai zo masa ta gabansa ko bayansa ba ya ce min batil min bayni yadayhi wala min khalfihi to wannan shi ne ilimin da Allah madaukakin sarki ya sifanta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da shi wannan zahahu anil hawa ya kuma tsarkake shi daga bin kan zuciya domin ba nan ne bane an ba mutum ilimi zai zama kuma yana aiki da ilimi ya iya samun ilimin kuma ya tashi abin da zai tashi ya tashi ilimin ta shine kan zuciya to Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ilimi ilimi kuma ne da garka sannan kuma ya wanke shi daga kan zuciya wa ana azkuru jawami'a min usul al-batil ibn tawriya yake ni zan gaya maka zan ambata maka wato ginshiƙai na ƙarya kalmomi waɗanda suke za su tattari da yamin ginshiƙai ginshiƙai daban-daban na karya allafi ta da ana ɗaya uku wanda wasu ƙungiyoyi suka ƙirƙiro min man yantaku da ila sunna daga cikin waɗanda suke jingina ko yake jingina kan su zuwa ga sunna wa qad maraqa minha alhalin baya cikin sunna din wa tara min akabir zalimin ya zama daga cikin manya-manyan azzalimai wa hiya kufur yake to zan yi maka bayanin waɗannan ginshiƙai a cikin sashi biyu daban-daban بفصل نفرقه الفصل الأول أحاديث رووها في الكتاب زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام مما لا يبدو اليقين القاطع أنها كذب وبهتان بل كفر كبير وقد يقولون من انواع الكفر ما لا يروون فيه حديثا مثل حديث حديث يروونه ان الله ينزل عشيه عرفه على جمل اورق يكافح الركبان ويعانق المساء وهذا من اعظم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقائله من اعظم القائلين على الله غير الحق ولم يروي هذا الحديث احد من علماء المسلمين اصلا بل اجمع علماء المسلمين واهل المعرفه بالحديث على انه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اهل العلم كابن قتيبه وغيره هذا وامثاله انما وضعه الزنادقه الكفار ليسيروا به على اهل الحديث ويقولوا انهم يروون مثل هذا ابن تيميه يقول daga cikin usulul batili fitafikai na ƙarya ginshiƙai na ƙarya daga cikinsu akwai hadisai da suke ruwancewa wanda suke da alaƙa da siffofin Allah maɗaukakin sarki ƙari a kan hadisan da suka zo a cikin littattafai na musulunci su su ruwaito wasu hadisai ƙari a kan waɗannan بسم الله الذي باليقين abinda muka riga muka sani ta hanyar yaqini ta hanyar kasancewa babu sai kane na shakka albabu ya kone wanda yake mu yanke kowace irin shakka wannan na tabi da cewa waɗannan hadisai ƙarya ne wajen sani kuma kira ne baya ne bal kufurin kai kafirci ne ma sami mummunan kafirci وقد يقولون من انواع الكفر ما لا يروون فيه حديثا ولم يكفي كما لك فقر وكما جندني لكافرتي كورا كورا كورا كورا حديث القريات karfafuwa nan kafircin da shi ba su gaba da faɗa wasu maganganu daga wato kankin kansu ba tare da sun bara masa bara waɗannan maganganu baya da wata hadisi na ƙarya ba yake kamar ne kamar hadisin da suke ruwaitowa cewa Allah madaukakin sarki yanzu da asiya ta arafa a yammacin ranar arfa tara ga watan zulhijja suke cewa wai Allah sai ya sauko ala jamalin aurat a kan wani kore koren raƙuri Allah zai sauko a kan koren raƙuri ya tafi da rukban yana gaisa yana gaishe da yana hannu da waɗanda suke kan ababen hawan yana miƙa musu hannu ana ta gaggaisawa wai ya amikul musa waɗanda kuma suke tafiya a ƙasa yana ji yana runguma wanda yana nan cikin littattafai an yi bayanin cewa zindiƙai su suka yaɗa wannan hadisi don su ɓaci ahalin sunna su nuna da ahalin sunna su aibanta ahalin sunna su ɓata ainihin sunan ahalin sunna mai tsaya hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su garkuwa su kuma da irin wannan su ce kun ga irin hadisan su yasa muka ce ku ƙaryata hadisan ai kun ga irin hadisan da suke ruwaitowa ba zai ɗan tafi da wanda yake karantawa yake ga sunan ma sai wannan hadisan da suke da imani da kuma ma a ciki an ce Allah yana sauka akan akan koran raƙumi tare da cewa yana da wani da ce a ji a duba tajribin rayu ko kuma tajribin rayu shi ne ya san hadisin a cikin misalan hadisan da makaryata dindikai suka kirkira hadisai da ƙarya wanda ba manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba suka dingira manzon Allah a ciki ya kawo amma kuma sai ake a ji a duba in ka ga ka duba sai ka ga a cikin shi din ya kawo ne don ya kare ka kamar yadda ibnu tayyiba ne ya kawo don ya kare ka kamar wani ya ce ga abin da ibnu tayyiba yake cewa ai ya ce Allah zai sauka akan akan wajibi a je a duba al-wasiyatul kubra kaga da zara ya faɗi wannan kan san in ma dai ka san farin jahili karanta ya yake ba ya ganewa in ma kuma ya zama a kan kan zuciya yake magana wato in ma ya zama addam wa in ma ya zama al-ghawi ko dai ya sani ya tashi ko kuma an abin da jahilci yake magana wanda ke ya ce wa hada min a'zam al-kadhib ala Allah wanda yana daga cikin manyan manyan ƙarerai da ake wa Allah wa rasul wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin manyan manyan ƙarerai da ake wa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa qa'iluhu min a'zam al-qa'ilina ala Allah ghayra kuma ne a ɓangaren waɗannan maganganu yana daga cikin manya-manyan masu faɗar ƙarya su dingira wa Allah maɗaukakin sarki. Ibn Taymiyyah ya ce wa lam yarwi hadha al-hadith ahad min ulama al-muslimin aslan. babu na ɗaya daga cikin malaman musulmi da wani ya yi wannan hadisi hadisi ne ba ya da mace isnadi ko falsala din nan da ake kawowa haddasa na to ko ta hanyar shi ba ya da ita saboda hadisi ne wanda yake ba ya da tushe gaba ɗaya dan ajma ulama al-muslimin malaman musulmi gaba ɗaya sun yi ijma'i wa halin ma'rifati bil hadisi da masana ilimin hadisi gaba ɗaya sun yi ijma'i ala annahu makzubun ala rasulillah cewa wannan hadisi ƙarya aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fara halin ilmi kan Qutayba wa ghayrihi da dama daga cikin malamai kamar Ibn Qutayba da wani sa suna cewa هذا وأمثاله إلى إلى ومن الحديث إلى إلى إنما وضعه الزنادقة في الكتاب zindiƙai kafirai su ne suka kirkiri waɗannan hadisai biya kuma biya ala ahlul hadisi dan kawai su ɓata sunan mabiya hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa yaquluna innahum yarwuna mithla hadha to ce na suna riwayo irin wannan wato shi wanda ya kawo wannan hadisin a wannan zamanin namu muka ji shi ba na jin ma ya karanta wannan littafin tun da garki ne dallan garki wato ba ba wai makaranci qur'ani bane da ya san wani abu na ilimi jardi ne zallan to kaga ina ce za ta yake ga maka cewa kuma a faɗar irin dan su ta irin wannan hadisai dan su ɓata wa mabiyan masu yin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga shi yana faɗa sai ga shi kai kace ina in mutum ya sako ya saka wani waje zan hangen nesa ba ku ya faɗa cewa na hadisi yana cewa to idan haka muna ga a muku ku guji hadisai kun ga irin hadisan in mutum ya ce wata zalika hadisin an fara fiye akwai wani hadisin daban an na zura an rabba gobe na a fada min musdalifata wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ubangijinsa yayin da ya gangaro daga musdalifa zai tafi gida ya ga Allah yanki amamal azizi yana tafiya a gaban alhazai وعليه جدة صوف ولا سيد الكبة تتسكو تجاوز الدبوزي يا ذا الله أنا ينا ينا كمر ينا جيجي أو ما يشبه هذا الدهشان فإن الأدلة كما بينا القرية والابتراء دقائق على الله تعالى الذي لا يقوله من عرف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم wanda irin magana ce da wani wanda ya san Allah ba zai faɗi ta ba shi wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zai faɗi irin wannan magana ba Ibn Taymiyyah ce haka da hadisin fihi anna Allah yanti ala al-ard haka nan da wani hadisi shi ma wai Allah yana tafiya a kan ƙasa a doron ƙasa sai ba tare mai bi'a kudratin idan kuka ga gurin da gangayyaki suka suka fito suka yi kyau suka yi kore kar a halin sun su ce ta za mai da ya da mai nan ya fasa diddiga ya yi kara ina kaula yin ta'ala ya har ma su karanta alƙur'ani a matsayin sun samu hujja fanzur ila asari rahmatullah sai ka yi ɗoyin har ba da mai ke ilu ba zuwa ga guraben rahamar Allah yaya yake raya ƙasa bayan mutuwarsa ba ka duk inda aka ga koren ganye ya fito sai ce nan ya fata da su ke zanta in mutum ya ce hada aidan kalibin duk tafafin ulama wannan ƙarya ce da ittifaqin ba su haɗuwar malamai gaba ɗaya walam yaqul Allah fanzur ila athari fi Allah ai Allah bai ce ku yi ba ko dubo yi duba zuwa guraben tashin ubangiji ai Allah ba ce rahmatullahi ya ce an sa'ai rahmatullahi yake gora ga rahamar ubangiji rahamar Allah kuma ana ita ce ruwa Allah yana magana akan saukar da ruwa duba inda ruwa idan ya sauka tufa za ta fito ganye zai yi kyau ƙasa ta kore har ka dubi wannan rahama ta ubangiji wa an sa'ai hannaban gora ban sai alamomin su ne tsirrai da za su fito amma an ɗauki ayar an yi wani guri da ita don a tabbatar da wata magana ta kafin yace wa haka za a hade su su ba da haka nan akwai wata hadisai cikin wasu ana cewa annabi Muhammadin da harar da hutu tsawafi yanzu Allah yana tsawafi ko ga ubangiji yana tsawafi ko ga ubangiji akwai wani kasacce a wajen mu da ya je a masallacinsa a tafsiri da yake cewa yana tsawafi yana tsawafi kawai sai aka ɗauke shi aka sama da shi wato shi ma aka yi iraki da yana zuwa sai ya ga Allah sai Allah ya ce da shi wannan aljanna da kuke ganin ta ta ce na ba ka sai ya ce Allah ba a ba mu ta aboki na ba to ai abokin ka sai ke sarki sarki da abokin ka yanzu kuma ba kunya na ba kunya yana faɗar wannan a masallacin juma'a yana da kan ya haka zai tsara karin fada a gurin sarki ya yarda su ɓata da Allah ya yarda Allah ya hutu da in zai samu yarda sarki ya yarda ya tsalla an fi sarki ba ma haka shi bane ba ma haka shi bane ya san da yake yi أن محمد رأى ربه في الصلاة وتقول ما ذاك في الإنسان في أمر ما أياد الله ما قال هي ما تهجى بإذن هذا النور قد حديثا بل جهدي تنجبه وفي بعضها أنه رآه وهو خارج من مكة على بعض يسمى أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كتاب مكة في سكة سكة الدرجين وفي بعضها أنه رآه في بعض سكة المدينة على بعض يسمى أنه لما تفيع سكين هي المدينة كانت جواها إليه إلى أرواح أخرى أو أخر لدينا أخرى تبدل إلى هذا المنقل إليه وكل حديث فيه إن تريد في غير تقع إقامة مدنة ذات الانتباه القائدة كل حديث جدا لنا حديث وأن أحسكين كذا أنا سوى أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو سيد باتفاق المسلمين وعلمائه هذا فقال يا خير جنة خير كذا بدأ يتفاعلك وأن مدنجانيه يعزيز ki ba za ta yi kuɗauta maka magana dukkan wani hadisin da ta ji ana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinka ido da ido a nan doron kasa yake wannan musulmi gaba ɗaya sun yi ittifaqi kan cewa ƙarya ne malamai gaba ɗaya sun yi ittifaqi kan cewa ƙarya ne hada sai in lam yaqulu ahadun min ulama al-muslimin ba wani malamin musulmi malamin musulmi ne ya faɗa irin wannan magana wala yahu ahadun minhum ba wani malami ويتقوون هو من يجي جبال عن السلام وإنما كان النزاع بين الصحابة عند اتفاق أتفا نزاع جاء فقالوا فقالوا صحابين في أن محمدا هل رأى ربه ليلة المعراج لوقت بعد المعراج إلى أن صلى الله عليه وسلم وهذا إذن جدا تقول الجميلة أمام لي أتفا من فقالوا كيف أتفا فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة يقولون إن محمدا رأى ربه ليلة المعراج وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة لها تنكر ذلك ولم تروي عائشة رضي الله عنها في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا سألته عن ذلك ولا نقل في ذلك عن الصديق كما يروي ناس من الجهال أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم وقال لعائشة لا فهذا الحديث قوي باتفاق العلماء ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره أنه اختلف أنه اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله هل يقال ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه بعين راسه او يقال بعين قلبه او يقال راه ولا يقال بعين راسه ولا بعين قلبه على ثلاث روايات. ليس أن ليس أبو سعطاني فكان ليس هبيت ثم ما صلى الله عليه وسلم وابن عراج في لا جائزة جدا المفروض الجميلة عبد الله بن عباس Allah ƙara masa yarda yana da su da saura da dama daga cikin malaman musulmi malaman ahlus sunna suna cewa inna muhammadan ra'a rabbahu lailatul mi'raj annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga ubangijin sa da wanda yayi mi'raj wa kana ta'isa radiyallahu anha wa ta'ifatu ma'aha ta'isa Allah ƙara masa yarda da wasu tare da ita wasu jama'a tare da ita sun ce zalika ita kuma ta tare da sun haka ta ce haka bai faru ba عائشة بتقول كون أبو هريرة بعمر كما يسمى دندنة والمن ولا سألته عن ذلك بتقول ما تسمى دندنة والمن ده فعند إيسا تجمع أبنجي لا أبنى البلد لإراج sun da Allah yake sallallahu alaihi wasallam ya gaishe ko bai gaishe ba akwai sun yi sakani ibnu abbas yana cewa ya gaishe amma duk riwayoyin da aka yi daga ibnu abbas sahihai babu inda yake ya gaishe bi ainai ra'ayi bi aini ainai dukkan hadisai sahihai da aka rawaito daga abdullahi ibn abbas yana itlaqin riwaya ne yana cewa ya gaishe amma ba inda yake ya gaishe da idanuwansa an samu wasu riwayoyin daga abdullahi dan abbas ya ce ra'ahu bi fu'adihi ma ta gaban fu'adi ma ra'a ya ganci da zuciyarsa ko ra'ahu bi qalbi da haka malamai suke cewa riwayoyin da suka zo mutlaka na cewa ya ganci riwayoyin da suka zo da cewa ya ganci da zuciyarsa su za su fassara waɗancan riwayoyin na farko to da haka duk inda ka ga itlaqi sai ka fassara shi da wancan qalbi ra'ahu ai da qalbi a wani riwaya sahihiya daga wani sahabi ibnu abbas ko wani sa wadda take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga ubangijin sa bi ainai ra'si babu yamma in an akwai wata riwaya da ta zo da wannan to za ka ga malaman hadisi sun yi bayani akan raunin sa ba ta inganta ba wasu daga cikin sahabbai kamar Aisha Allah kara mata yarda ita tana kore wannan tana cewa man haddathaka anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ra'a rabbahu faqad a'zama al-kunyata 'ala Allah Allah subhanahu wa ta'ala يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير wanda duk zai baka labarin annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya ga ubangijinsa to ya yi ƙarya babba ya jingina wa Allah. Kace ai Allah maɗaukakin sarki ya ce, Gammai ba sa riskarsa, ko ne yake riskar gamman? Ko ne wanda yake mai karkasawa, ko ne kuma wanda yake masani? Don haka wanda zai gaya maka ya ga Ubangijinsa ko ya yi Allah ƙarya. Wannan shi ne matsayin Aisha. Yayin da Masirukin Mul'asba, alkofi ya tambaye ka yin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi isra'i ya ga ubangijin ka sai ka ce ni ne farkon wanda bai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya cikin wannan al'umma hadisi yana cikin sahih muslim kace ana awwalu man sa'ala min hadhihi al-umma dan hadisi yana cikin bukhari ma kuma tambaye shi yace huwa jibril jibril ne da gani wala qad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha wannan ganin da Allah ya faɗa jibrilu ne na gani na gansu wa qadar aikuhu min hadiqan min as-sama sajjan ila khalqihi ma bayna as-sama'i wal ard yace na gansu yana saukowa daga sama girman halittar ta cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa yace jibrilu na gani Abu Zarr al-Ghifari ya tabbata cikin sahih Muslim ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam kin ka ga ubangijin ka yake zurin amma a rasu haske ne ina zan gani yake ya nuna masa bai gani ba riwaya tana na cikin sahih muslim ibn mas'ud alaihi rahmatullahi radiyallahu ta'ala anhu shi ma kamar yadda muslim ya rawaito da da bukhari da sauransu a cikin littafansu yana cewa waɗancan ayoyi na suratul najm da suka yi maganganu akan gani jibrilu ne jibrilu ne shi kansa yana riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa jibrilu Allah madaukakin sarki ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin halittarsa da bai taɓa ganin sa ba cikin halittarsa sai sau biyu a wannan ganin da kuma lokacin da ya ganta a Makka har ka farkon wahayi to a wannan lokaci ne Allah ya nuna masa cikin halittarsa da Allah ya halitta shi da ita sai ta aika aika tana inkari ibn Abbas yana tabbatar da ru'ya amma babu inda ya inganta cewa yana tabbatar da ru'yatul hayy ru'yatul qalbi yasa wasu malamai suke cewa babu wani saɓani wanda ya tabbatar da ru'ya yana tabbatar da ru'ya kalbiya ne wanda ya kore ru'ya kuma yana kore ru'ya sai ayyuya saboda haka abin duk wato abu abu ɗaya ne ake magana a kai illa kowa da irin abin da yake wancan da yake tabbatarwa ga abin da yake ta wannan kuma da yake korewa ga abin da yake korewa yasa za mu ga wasu daga cikin malamai har sun yi hisaya kamar Usman Ibrahim Sa'id ibn Usman الدارمي يعني مساير إجمالي لأن الأمة أكل ما فيه رؤية لا بس أكل ما فيه رؤية الرؤية العينية الرؤية البصرية وليست الرؤية القلبية ابن تيمية يقول ولا سألته عن ذلك عائشة بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم جمد ومن ده wannan kuskure ne Aisha ta yi tambaya kamar da ya fata cikin sahih Bukhari da Muslim ya kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Jibril ya gani yana nan hadisi wala ne kana da zalika ayat siddiq ba ana kalko wani abu daga sayyidina Abu Bakar ba kama yarwihi lakin min al-jihal kamar da wasu jahilai suke rawaitowa أما أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر رضي الله عنه يا يا أبو صلى الله عليه وسلم كان جاء أكثر من النمري فقال نعم من قال لا يسوءنا جميع فقال على عائشة عائشة كما تسميه يسوء بن ذا فهذا الحديث سيد باتفاق العلماء وأما القريات بي ثبت لدى النبي صلى الله عليه وسلم ذا يا فتحتها يسوء وأما إيه يسوء وأما ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى فكان سيد حسن أبو يعلى أتكلم littafinsa na riwaya daga Imam Ahmad yake cewa annahu salafatin riwayati ala Imam Ahmad riwayoyi sun zo daban-daban daga Imam Ahmad hal ya kare inda Muhammad ba a rabba ya aina ya asiri sun ga a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da idanuwan da ke cikin kansa akwai kaɗan daga cikin waɗanda suke riwaya daga Imam Ahmad sun jingina masa wannan riwaya amma mafiya yawanci wanda suka riwaito daga Imam Ahmad ba su jingina masa wannan riwaya ba أي طالب أي قلبه هو كما ده إيه من ذيك يوقع أي طالب أي شيخ هو أتي يا بنتي ولا يطالب أي رأسه ولا بأي قلبه بعد أتي يا بنتي بإلى من خير رأسي يا بنتي بذيك يوقع على ثلاث رواية رواية أسم أما أبن بقى تسمى إمام أحمد ما في رواية أسم أبن بقى أثر المجرد إمام أحمد أصحاب أحمد كتبوته قيل هنا شيء رآه بفؤاده رآه بفؤاده كما لما قال ابن عباس الله تعالى مسلم وكذلك الحديث ليس إمام قد بارك ابن يارب بلتا في سنة كتاب الرؤيا الذين جمع أثر رؤية الله سبحانه وتعالى سواء الرؤية في الدنيا أو رؤية في الآخرة رؤية في الآخرة ومن الله على مجلس أنا ومن إجماعي من لما لمن سنة جبابا dan bida a su kaɗai suka ƙarya wannan dan bida na masu yin ra'ayin da ita gilawa su suka ƙarya wannan amma ahalus sunna duk sun tabbatar da wannan وكذلك الحديث الذي رواه اهل العلم انه قال رايت ربي في سوره كذا وكذا مثلا حديث da wasu malamai suka rawaito na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga ubangiji na a sama kaza da kaza da kaza da kaza wannan zai zo magana a kan irin wannan hadisi shi kuma wanda zai zo ga mana abin da ake nufi ru'ya fil manam shin za a ga za a ga Allah na ɗauki sarki a barci ko ba za a ganshi a barci ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji a barci ko bai gan shi a bacci ba mu bar wannan ya zama a darasin mu na sati mai zuwa in Allah ya so wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم ومن تنبيه كلمة gaskiyar cewa wai rana za ta fito daga yamma ta faɗi a gabas ranar ashirin da takwas ga wannan wata bisa ga abin da yan hasashen yanayi suka gano ko wannan hasashe zai iya karɓuwa ga musulmi ko ko a magana a kan wannan batu za mu iya kafe sa cikin abubuwa kamar haka na farko ba kowace magana ce ta ji za ka ba ta muhimmanci har da za ka yi ta yawo tana ta ƙoƙarin ka binciko yaya ko ba yaya akwai abin da yake da alaƙa da addininka da rayuwa ta kai tsaye akwai abin da ba shi da alaƙa da addininka ba shi da alaƙa da rayuwarka dan ka mutu ba ka ji shi ba ba za ka cuci ba na a duniya wala a lahira da irin waɗannan abubuwa bai kamata mu ɗauke su mu kai su inda bai kai ba yanzu kamar wannan magana mene ne wani irin mahimmanci suke da shi har mutum zai ta ƙona kafin mai wai ya ji hukunci idan mutum ya sa kafin na ɗari biyar ko dubu ɗaya wai yana so a yi masa san jiki ya ji me ne a kanin wannan alhalin akwai abubuwa da yawa bai kamata ya sani a musulunta bai sani su ba yanzu su sabilin lafi dan ba ka san wannan labarin ba ma ka mutu ne za ka tambaye ka game da shi kada ya tambaye ka dan ka sani ka yi kunnan ɗaya ke biyu za a ce an aiko da wani annabi ta ƙarya ta abin nan fa wasu ne suka zo suka ce ga wata rana ko a nasu hasashen sun gano za ta fito daga rana za ta fito daga yamma ku cike da sai sai ka damu a kan wannan kai ta ƙoƙarin bincike gaskiya suka fara ko ƙarya me ya yi da ka shiga ta amurka ka manta da su ranar da ya sun faɗa za ta zo ba ishirin da takwas ba za ta zo kai gaskiya ne ko ƙarya ne a bai ishirin da takwas ɗin ta zo mana in ƙarya ne ma in gaskiya ne ita ishirin da takwas ɗin ba an ce za ta ba ta zuwa ne ita za ta zo ba to mene ne da na aka fara ce ƙarya ne gaskiya ne yanzu na ce ƙarya ne wani ya ce da ni ƙarya take yi na ce gaskiya ne kuma ta zo ranar ta zo da ta fito ba kuma ya kuma ba mai ba da wani amfani ina in sa kai na cikin rikici da bari da rigima abinda bai zama wajibi ba na farkon abinda bai zama tilas ba kada bai tabbatar da kan da akan da ya kala na Allah wani kiɗani ne ya ce kawai da an ce musulmi su irin wannan sun gaba da kawai ya je zai magana shi ke nan zai ya karya a kan jama'a ake ta suru ce sai kaka ga an raba masallaci ba a kan wannan ba abin da bai san shi ba wannan shi ba inda ai ta'a ba ba ga rana ake rika cikin ba sai ka ga wani guri an raba masallaci an ce limamin ya yadda an daina bai sallah ko kaga an kula tara ba wata ake a yada to kuma an ka bare din nan ba ko ba ranar an zo ta zo an raba ko ba za a dawo ba tura maka na farko mu san abin da yake da muhimmanci da za mu ɗauke shi da muhimmanci ba dai kun ce ashirin da takwas ba sai ga wani ne ashirin da takwas ɗin kare abu na biyu ne musulmi ba da san an gaya mana akwai lokacin da ranar za ta hudo daga yamma ita ce wanda Allah ya faɗa ba da labari a cikin littafin sa mai tsarki har yanzu ya illa an ta'tiya min mala'ika ay ya'tiya rabbuka ay ya'tiya ba'du ayati rabbika يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هلا هذا أمانة بعد يوم من الأمر ذاته يوم من الآية ذاته يوم آية تزول شباب ونور وتري بإيمان تزول أمكانيك واتبت الإيمان بشيء أو من ذلك لكن من قال صلى الله عليه وسلم وجاء من السنة في سيفه هيك الصحيحين سوى الله ذي ذي توبر دعوة matuƙa ranar da rana ya ta hudu daga yamma ba ta zo ba ranar da za ta hudu daga yamma idan ta zo ko ko mutum ya ce ba za a karɓi ba za a karɓi tubansa ba sai lokacin da baya yake cikin gargara yake cikin gargadan mutuwa ko da kuma da ba an ga mana ranar za ta hudu abinda ba a ga mana ba ba a ce mana ba ba kuma ba a ba ka duk ba sai ana kai imani da wancan da aka mai me yana nesa da mai ba da duk wannan shi ta shafa sai dai ka san cewa akwai wani lokaci da haka za ka samu kuma a bisa bayanan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ne abu na uku wannan ɗaya ne daga cikin ayoyi manya manya daga cikin ayoyin da za su faru gabanin aukuwar aukuwar alkiyama akwai ayoyin da za su gabaci wannan aya shi ne kamar bayyanar dugal fitowar بيان المهدي عليه السلام سيطر النبي عيسى عليه السلام يأجوج ومأجوج بيضا من ذات جباتي في دور الله أنا بجان بغير الله بجان فاتسا wannan za su gabaci hudu wa rana daga mafaɗarsa da haka ba ba daidai ba ne mu ce waɗannan ita za ta gabaci domin ita lokacin ne ake rufe tuba na lokacin mahadi lokacin annabi isa alaihi salam duk za a karɓi tuban waɗanda su tuba to sai kuma sun bayyana ne waɗannan abubuwa da sun wata sannan kuma daga baya a rage ɗaukar tuba abu na hudu wani zai ya ce suke ai alfalatiyuna ana gaskata su cikin abubuwan da suke faɗa domin akwai bambanci tsakanin ilmin salaf da ilmin tanzi a tanzi shi ne bugun ƙasa ce ta buga ƙasa ta gano har mutum mutum ko ya ce yasa nasararsa ko rashin cin nasararsa wannan ilimin taurari wannan sihiri ne haramun ne a addinin musulunci kai kafirci ne na amma ilimin salaf shi ilimi ne na sanin lissafi daga ciki akwai sanin lokutan sallah akwai sanin hudowar wata akwai sanin abin da ya shafi kusufi da kusur kusufi na rana da wata yana ƙarƙashin ilimin salaf sun sa zamu ga ibn taymiya inda yake magana ilimin salaf yake cewa idan al-falasiyuna suka yi ijma'i akan cewa rana kaza za a samu kusufi ko kusufi na wata ya ci da ya da ke kusufi don kare da zuwan fasawa ibn taymiya ya faɗi wannan magana inda sun yi ijma'i yake sanin lissafi na falafi ba a ba daga cikin sanin gaibi kamar sanin lissafi ne na rameku kamar ka san yau talata gobe laraba ko gobe alhamis za ta juma'a dan ka san cewa za ta juma'a ka san dai lissafi ne za ka cewa za ta juma'a gobe alhamis yake ko irin wannan ne ka san cewa lokaci kaza za a iya samun kusufi saboda siyasi da tafiyar su taurarin kansu da tafiyar waɗannan a ainihin alkawaki ba ka wannan ba daga cikin daji lissafi ne to amma sanin rana za ta hudu daga daga mafaɗarsa wannan ba wani abu bane da yake faruwa ba wani abu bane yake nuna kamar lissafin wata kamar lissafin shekara kamar kusufi da kusufi wani abu ne da yake faruwa dan adam ya saba gani don haka yana da wani ilimi game da wannan amma yana wani abu ne da Allah ya faɗa zai faru sau ɗaya a rayuwa to kaga ta ina ya samu experience din wannan ya samu wannan ilimin sai da ba daidai bane kai yakin wannan da wannan yakin sanin waɗannan karin kwanakin wata da da sanin kusurfi da kusurfi wannan ilimi ne malaman musulunci sun yarda cewa wannan ilimi ne lissafi ne kawai abu ne da yake faruwa a cikin rayuwar ɗan adam Allah ya ba shi sanin wannan amma wannan wani abu ne wanda yake daga cikin ayoyi na tsoratarwa na firgitarwa sau da Allah ya ce zai zai faru ranar da kuma imani da zai yi amfani ba kaga babu da cewa kuma wannan za a iya sanin shi ta hanyar siyasa idan babu abin da za ta iya sa wannan da shi ba a taɓa samun irin wannan da zai ce ka ce ka samu experience ka san me ya haddasa wancan don haka na biyu ma in ya zo ka san abin ya faru zai iya zai iya haddasa wannan ɗin babu wannan experience na haka siyasi ne na alfaru don haka ni abin da nake jan hankali shine musulmi su su himmaci da abin da zai amfani da abin da yake yana da alaƙa da addinin su kai tsaye da abin da gaskata shi ko ƙaryata shi zai shafi imani amma ba da wani alaƙa da imanin ka ko yadda ko kake da wani arme ne ma yanzu ne ya faɗi magana to ne dan ka ƙare ka arme to Allah ya kama ka da laifin ka ƙare ka arme sannan tambaya ta biyu abin da yake yawan faruwa a dabbobi daban-daban musamman a cikin waɗannan kwanakin bayan wannan waya ta salula ta yi yawa kowa ya mallaka yaro da babba mace da namiji tsoho da tsohuwa su sai zama na kuma maimakon su zama hanyoyi ne da za a ƙara ƙarfafa alaƙa da alaƙa mutum bawa da ubangijinsa zama abubuwa da su yi mutum hanyoyin da zai ƙara neman yarda Allah sai su zama kuma hanyoyi ne na fitawa a gurin wasu hanyoyi ne na lalata a gurin wasu hanyoyi ne na yaɗa ɓarna da mata a da taɓargaza a cikin al'umma akwai waɗanda suke amfani da wannan waya wajen haddasa hukuma tsakanin mace da mijinta to har ma an samu a wurare da dama aure ya rabu saboda amfani da wannan wani wani ne yake son wata ta ce yadda ta aure ta aure wani ko ya amfani da wannan waya wajen yin ta na baka na lalata kuma in ya tashi sai ya yi zuwa ga wayar mijin mata kamar ya kuskure ya wanda zai nuna shi yana tare da ita kuma suna mu'amala dan mijin nata in ya gani ya fusata ya zarge ta ya fashe ta da shi ko da ko da ko da zai aure ka ba shi ya ce ni da ya ci nasara don auren da ne kuma ya ɗauka mata shi ba wata kuma kishiya za ta shirya wannan aika-aika saboda ta ɓata auren kishiyarsa ta lalata auren kishiyarsa ta samu wani shiri wanda ba sabo wanda ba a amfani da shi ta yi kyau zuwa ga wani yawan gudun yana gaya wa ita kishiyar wani mutum daban an sa sunanta yana gaya wa kishiyar cewa a yayace kuma kun zo garin da har kun tafi da mu haɗu ba dan gudun ya gani ya ce a kewanci kuna da alaƙa da maza ban sani ba wannan ya kawo rabuwar auren ita kuma kawo nasara hanyoyi salo daban-daban wanda ake bi don a jefi mace muhukama katangaggiya gafila wacce ba kama san me yake gudana a duniyar ba mumina don a lalata mata aure za da tattara wannan ba karamin laifi ba ne da Allah wannan ba karamin tsage ba ne duk wanda yake haka la'anar Allah ta tabbata a kansa إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم هذا يقول وأن تكي لأنت وأن تكي جيفا مؤمنين ما تكفن للجيش jakalallu muminai Allah ya ce Allah an ce su Allah ya tsine musu a duniya da lahira kuma in sun je alƙiyama suna da gagarumar azaba Allah yana cewa wa man yaqti qati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubin wanda duk zai kirkiri laifi ko zunubi ya jefi mumini da shi wanda bai ji ba bai gani ba to Allah ya ce ya yi wa kansa da kan wani babban zunubi da wani babban kage wanda zai gana da ubangiji da ba karamin laifi ba ne wanda duk suke yin haka sai suke al'ummar musulmi ta lalace ta warga su farmar da suke cikin mu mun san ka gyara ta sai kokarin inda yake a gyara din muke so mu farka mu lalata har shakka masu yin wannan su san cewa laifi suke yi ba kankani ba kuma babu abin da za su yi na kafara wannan laifin da suka yi ya zama da sun yanke kansu da su sai sun je sun samu wanda suka yi laifin sun bayyana masa irin laifin da suka yi masa sun roƙe su yi musu gafa don su ɗaga hannu tsakanin su da Allah ce za su tuba Allah ba zai karɓi wannan tubar ba cuta ce aka yi wa aka ɓata sunansa Allah ba zai karɓi wannan tubar ba sai wannan mumin ya ce a yaji ko wannan mata da aka cuta ta ce ta yaji duk kuwa laifin da zai da za a ce a kanin da ubangiji ko kaɗai ba za su ware ba sai shi wannan mumin ya shiga ciki ya ce ya yaji ko ba ƙaramin laifi ba tana daga cikin manya manyan kaba'ir kuma mahabbatu isa'atul fahisa inna alladhina yuhibbuna an tafiya al-fahisa fil ladina amanu lahum adhabun alim wanda duk suke kan alfata aikin ba'a ya yi yawa a cikin mummunai to za da shakka waɗannan suna da azaba mai girma a gurin Allah saboda haka zama a sai a shiga hassara laifi irin wannan ba laifi bane da ya kamata a yi wasa da shi ko a ɗauke shi wani laifi ne da za ka koma ka yi wani sadaka ko ka yi wasu mafilfili ko wani wuri ko gishiri Allah ya kare ka wani kuma yana tambaya game da jam'i biyu cikin masallaci da a cikin masallacin da yake da liman bayan liman ya gama to jam'i biyu a masallacin da yake da limani rafidi akan ce masallacin da yake da limani rafidi da masallacin da baya da limani rafidi wannan ana iya yin jam'i ko nawa ne amma da yake da limami ratibi limami ratibi ya iya zama ɗaya ya zama biyu har ya samu limami ratibi sama da ɗaya akwai wanda zai yi sallolin rana akwai wanda zai yi da dare kada wani ya ga akwai na rana daban na dare daban ya ce babu limami ratibi a ana iya samun limami ratibi ba ɗaya ba amma dai an san waɗannan su ne limamin su ne a ma'anar ratibi an san su ne limamin na ta kan ne ko na daren ne to malamai sun yi sabani game da wannan wasu suna ganin ba komai a iya yi wasu kuma suna ganin a bai gudana daga cikin aikin magabata ba kamar imamu shafi'i Allah ya kara masa yarda da imamu malik duk suna da wannan ra'ayi imamu shafi'i ma yana cewa shi bai san halak suna yin wannan ba ya ya ya ruwaito wani asar imamu magabata ibnu abi rabah yake cewa waɗanda ya gani ya rusta daga cikin halak magabata sahabbai ya gan su ba sa kan haka an yi sallah a masallaci liman ya gana kuma wasu zai kafa jam'i na biyu wakila ma a samu na uku wakila ma a samu na hudu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito da sahabbansa za su tafi masallaci sai suka samu har an yi sallah sun samu ɗan jinkiri har an yi sallah sai ma'aiki ya koma da su gida suka yi sallar su a gida bai je masallacin ba kaga ba ana iya maimaitawa sai su ke mun zai misali waɗanda suke cewa bai kamata ba suna cewa ka san kimar jami'i din in aka bar kofar a buɗe sai a kashe ka domin ana so ne ai a tare guri guda kuma a yawa domin idan kuka fi yawa gargadon yawan ku gargadon ladan sallatan inda za ku samu dan inda aka fi yawa ladan ya fi yawa to idan ya kasance akwai jam'in farko na san akwai na biyu kuma ka ga na iya zaunawa in yi kashi yin nisa da sharhodiya ta tunda na san akwai na biyu wataƙila ma na san akwai na uku ina jin na farkon in ce ku bar su gama zan je in samu na biyu ka ga an karfe na sallatin kuma abinda ake so na haɗu a ɗin ka gama ba a same su ba amma idan na san cewa in na zo na samu an gama sallah an gama ce ba sai dai in nemi domin sadaka yanzu kuma sai dai in roƙi sadaka wanda ba lallai ne in samu mai gane ba to kaga wannan zai sa mai kwaɗayin lada ya yi himma wasu masu cewa a iya sallar jam'i suna hujja da sallar wanda ya shigo a nan sallar sallama ba an gana sallar sallar sallar ki man ya tafadda ala hada ya yi wannan sadaka wani sahabi ya tashi suka yi suka yi sallar su sun yi jam'i ko biyu wanda suran ta sha bamban da yadda ake magana wannan akwai al-mutafaddiq al-mutafaddaq alayhi mutane biyu ne ɗaya yana buƙatar ɗaya ɗaya ba a buƙatar ta ko shi wanda za a yi tantin da shi wanda za a zai zai zai kai wannan ya ba shi sadaka ta ga aiki ya riga ya tashi shi ba ya buƙatar dangin wannan ya riga ya yi dangariya wannan shi ke da buƙata amma idan mu dukan mu mun yi nasara muka ga muna yin dangin mu kaga ai don muna buƙatar juna ba wani almutafaddiq wal mutafaddaq alai kaga kiyasin wancan jami'i akan kiyasin wannan jami'i kiyasi ne na alfari akwai bambanci tsakanin yaki tsakanin wannan sura da wacce sura ta farko saboda haka dai magana mafi rinjaye a waje na mun ita ce magana waɗanda suke ganin makaruhi ne to amma ba mas'ala ce ba da za a kada tsayar baya a kai ya kamata a fahimci wannan kada ka zo ka ga wasu suna yi ka haiku da faɗa ka ture limama ka janye da duma ka tsaye kada ba daidai ba ne mutane wani lokaci ba sa bambanta tsakanin masa'ilin kula kuma kulafin da yake da ƙarfi da zarar malami ya ce ba ka kawo to shi kenan sai da kai sun take bi an tabba don haka idan akwai wasu wanda sun sun da sun ganci da shi to kada a aminta amma dai wannan shi ne ra'ayin mafi da dama daga cikin malamai kuma shi ne abin da salaf suka kamar yadda imamu shafi iya bi kai su da bayan yake a kan wannan shi wannan yana so ya san a suratul falaq da nasi alaƙar sai da su yahu da aka yi manzo sallallahu alaihi wa sallam sai kanku da aka sa masa abinci ba ya da alaƙa da sanni ba ya da alaƙa da gaji da aka sa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin abinci wannan a gaza haibar ne wannan kuma sihiri wani da yahudu ne wanda ake kira da bilin na hajjin na hakan shi ya yi annabi sallallahu alaihi wa sallam sihiri ya jefa ta a cikin rijiya ya tabbata cikin sahih bukhari yana nan kuma a dalilin wannan ne Allah maɗaukakin sarki ya turo mala'ika Jibrilu da kula'u zai guda biyu ya karanta a nan sallallahu alaihi wasallam har ya samu lafiya wannan hadisi ne sahihi duk da cewa mu'tazilawa suna ƙaryata wannan mu'tazilawa da waɗanda suke jin ra'ayinsu suna ƙaryata wannan magana ce da fadi babu lokacin da za mu faɗi wani abu sama da wanda muka faɗa a yanzu Allah maɗaukakin sarki ya mana gambata kar ya ba mu dacewa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi 这个。